haizana daukan wutar ba ta dauki mini shaitan rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in a muna ƙara godiya ga Allah subhanahu wata'ala da cikin ikonsa da ya dasa ya kaddara rayuwar mu zuwa wannan yini kuma ya ba mu ikon halattar wannan majalisi mai albarka da muke gabatar da tafsirin alkur'ani mai tsarki a yau muna talata 21 ga watan ramadan hijirar annabi sallallahu alaihi wasallam shekara 447 wanda ya daidai da goma ga watan uku miladiya 2026 muna roƙon Allah subhanahu wata'ala agaza mana cikin abin da zamu karanta da abin da zamu yi bayanin sa jiya in yan uwa basu manta ba mun kwana ƙarshen aya ta 48 a cikin wannan sura mai albarka wato suratu shura yau kuma zamu tashi aya ta 49 insha Allah Allahumma bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكر
yau zawijuhum أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما ubangiji yace عليم قدير ubangiji yace lillahi mulku samawati wal ardi mallakar sammai da ƙasai wato duka na Allah ne ya kalli kuma ya sha'u Allah dai shi yake halittar abin da ya ga dama duk abin da ka gan shi a bayan ƙasa cikin halittar Allah to haka Allah ya ga dama ya halicci abin ko da abinci halittarsa ta cika wato ko halittarsa bata cika ba a za ka ga wani Allah ya halitta shi a wato da halitta ta ban mamaki wata halittar ma in ka ganta wato ta ban tsoro to hakan nan dai Allah maɗaukakin sarki ya zaɓi wato ya halicci wannan halitta ɗin Allah yake cewa wato ya khaliqu ma ya sha Allah dai shi yake halittar abin da ya ga dama yake cewa ya habu liman ya sha inafan Allah maɗaukakin sarki idan ya ga dama sai ya zaɓi wani sai ya bashi ‘ya'ya mata wato sai ya halitta masa ‘ya'ya mata gaba ɗaya wa ya habu liman ya sha'u dhukur wani kuma wato duk sai ga ‘ya'yansa wato maza ne sai ka ga wato uwar yaran tana sha'awa a bata ya mace har ma takan je ta karbo yan dangi tana girma a gabanta haka kuma wato shi ma wanda duk Allah ba shi ya ya mata sai kaga ya dauko wannan dan uwa namiji wato ya girma a gabansa saboda ya taimaka masa Allah ya ce awi zawujuhum ko kuma Allah yakan hada wa mutum wato zukuranin wa inafan ya ba mutum maza da mata wato sai ga an baka adadin maza da adadin mata ko matan su fi yawa ko mazan su fi yawa ko kuma kansu ya daidai yawan ‘ya'ya maza da aka baka shine yawan ‘ya'ya mata Allah ya ce wa ya man ya shawo aqiman Allah kuma in ya ga dama yakan sa wani ya zama wato aqim shine wato wanda yake baya aihuwa aqim shine wa matar ko asa ko matsalar ta zama daga matar Allah madaukakin sarki ya busar mata da wato mahaifarta ba za ta iya daukan ɗa ba ko kuma ya zama larurar daga ɗa namiji ne shi ya zama ƙwayoyinsa na halitta sun yi rauni da yawa wanda ba za su iya hayayyafa wato a samu halitta a jikinsa ba lafiyarsa kalau zai kusanci iyalinsa ita ma lafiyar ta kalau amma sai kuma ubangiji ya hana aihuwa a wannan wato wato hadawar da yi wani lokacin zaka ga ita matar in ta bar gidan mijin ta canza guri sai ta je Allah ba ta aihuwa ko kuma shi yana zaune da mata wani lokacin ya ƙara wata mata sai kuma Allah ba shi aihuwa ko a ba shi da farko ko a ba shi a tsakiya ko a ba shi a wato a ƙarshen rayuwa haka Allah ta'ala yake yi wato ubangiji in ya ga dama sai ya hada wa mutum wato maza da mata ko maza kaɗai ko mata kaɗai ko kuma ya zama wato mutum ya zama wato aqim shine wanda yake wato baya aihuwa innahu alimun ubangiji shi masani ne game da halittarsa kadirin mai iko ne wajen ba wa mutum abin da ya ga dama Allah ya ce wa makan li bashar وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وهي أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوهي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم a wato in an ce aqim wanda baya aihuwa a malam yace fal aqimu huwa alladhi la yuladu lahu zakaran aw unsa shine wanda baya aihuwa ba zai haifi namiji ba ko ba zai haifi mace ba wato wannan yana daga cikin karimcin ubangiji ya baka da sannan yana daga cikin karimcinsa ya hana ka da domin rashin aihuwar ita ma wani lokacin maslaha ne yauwa rashin aihuwar ita ma wani lokacin wato maslaha ne a mutum idan dai wato ba za a samu kyakkyawar tarbiyya ba abdullahi bin abbasin allah adal shi yake cewa ya habu liman ya sha'u inasan da ubangiji yake cewa ubangiji yana ba wanda ya ga dama ya'ya mata yace wannan ana nufin annabi lut da annabi shu'aibu domin duk ƴaƴansu mata ne annabi lut da annabi shu'aibu ƴaƴansu mata ne yace li annahuma lam yakul lahumu illa illa albanat domin su ba su da wato ƴaƴa maza sai ƴaƴa mata gaba daya wa yahabu liman yasha'u dhukur ko Allah in ya ga dama ya ba mutum ƴaƴa maza gaba daya wannan ana nufin annabi ibrahim alayhi salam li'annahu lam yakul lahu illa dhukur domin shi ƴaƴan annabi ibrahim gaba daya wato maza ne aw yuzawwijuhum dhukuranan wa inatha ko kuma Allah in ya tashi ya hada wa mutum maza da mata a malam ya ce wannan ana nufin annabi sallallahu alaihi wasallam kenan domin yana da 'ya'ya mata uku yannan kuma yana da 'ya'ya maza wato guda hudu akwai alkasim abdullahi ibrahim wato 'ya'yansu mata kuma 'ya'yansa mata kuma akwai zainab akwai ruqayya akwai ummu kulsum da fatima 'ya'ya mata hudu 'ya'ya maza kuma wato guda uku a ubangiji yakan sanya wanda ya ga dama kuma aqim yace aqim ko wannan ana nufin wato kamar annabi haya da annabi isa su ba su taba haihuwa ba saboda haka Allah yake cewa ma kana li basharin bai dace ga mutum ba an yi kallimahu Allah Allah ya magana da shi bai dace ga mutum ba Allah ya magana da shi illa wahayan sai dai ta hanyar wahayi wato a masa wahayi ko a bauchi ko kuma wahayi na ilhama aw min wara'i hijabin ko kuma a yi magana da shi bayan hijabi kamar yadda Allah ya magana da annabi Musa alaihi salam shine bi an yasmi'ahu kalamahu Allah ya jiyar da shi maganarsa wala yarahu amma ba zai ga Allah ba kamar da ya auko annabi Musa alayhi salam dan shi da ya ji daɗin ganawa da Allah cewa yi rabbi arini anzuru ilaika ubangiji ka bani dama mana in ganka Allah ya ce masa lan tarani ba za ka ganni ba aka ce ya duba wani dutse da yake gefensa idan har dutsen ya tabbata inda yake Allah ya ce to karfin idan ka zai iya kallo na da Allah ya yaye wato shamakin haskensa haskensa wato da ya dan dosa akan dutsen Allah ya ce ja'alahu dakkan dutsen sai ya diddige wa karra Musa sa'ikan har ma ya bige annabi Musa shi ma ya fadi ya suma ko kuma wato kwarjinin hasken wato ya bige annabi Musa shi ma ya fadi ya suma da ya tashi dai kuma yake cewa rabbi yake cewa rabbi tubtu ilayka ko ubangiji ina tuba zuwa gare ka saboda na tambaye ka abin da bai dace na tambaya ba to shine Allah yake cewa bai dace ubangiji ya magana da mutum gaba da gaba ba sai dai wato wahayi za a aiko masa wahayi ta hanyar mafarki ko ta ilhama ko kuma wato ta bayan hijabi irin magana da aka yi da annabi Musa au yursila rasulan ko Allah ya aiko mala'ika Jibrilu kamar da yake aiko shi ya zo da wahayi wa annabi sallallahu alaihi wasallam fayuha wato fayuhiya bi iznihi ya zo ya masa wahayi da izinin ubangiji ya yi masa izinin ma sha Allah abin da Allah ya so ya gaya masa innahu aliyun ubangiji madaukaki ne wato akan siffofin wato wato muhaddisin Allah ya ɗaukaka game da siffa na ɗan adam wato laisa ka misali shai babu abin da ya kama da Allah maɗaukakin sarki hakimin gwani ne wato cikin aikinsa na wa kadhalika awhayna ilayka ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitabu wala liyan walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha min ibadina وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم وبنجي يتي وكذلك أوحينا إليك هكا نندي واتو مكة مكة وحي wato misul iha ina ila gairika min rusul kamar yadda muke yi wa sauran manzanni wahayi ya muhammadu kazalika awhana ilayka haka nan muka maka wato kai ma wahayi mun ma wahayi ruhan wato alqur'ani wato maka wahayi ruhi da gare mu shine wato alqur'ani saboda mai tahayal qulub alqur'ani yana raya zukata Allah ce mun maka wahayi min amrina daga wato umarninmu shine allazi nuhihi ilaik abin da muka yi maka umarni wahayi da shi wato ma kunta tarimar kitabu da kafin a fara maka wahayi baka san menene alqur'ani ba walal imanu baka ma san menene imani ba kenan sai da Allah madaukakin sarki wato ya aiko maka mala'ika Jibrilu ya fara wato saukar maka da wahayi daga nan ka san menene imani ka san kuma wato menene wahayi duk da cewa Allah madaukakin sarki shi ya tarbiyanta Annabi sallallahu alaihi wasallam tun daga cikin mahaifiyarsa har zuwa fitowarsa duniya har zuwa girmansa Allah ya kiyaye dukkan gabansa wato daga fadawa cikin wato abin da yake sabo Allah ya kiyaye shi shi ya tashe shi to amma tun da dai wahayi bai zo masa ba ba zo an kiraye shi zuwa ga imani ba kaga wato babu babu wani wato abin da za a ce wato wato wani abu na musulunci ta tare da shi sai dai tarbiyya da Allah ya masa kuma ba manzon Allah ya girma ya kasance yana bautawa Allah akan milla ta Annabi Ibrahim to amma daga baya da Allah kuma ya saukar masa wahayi sai kuma wato sai ya zama imani ya zauna a zuciyarsa sannan kuma sai ya zama kuma wato ya samu alkur'ani shine Allah ke gaya masa kafin zuwan wahayi ma kunta tadrimar kitabu baka san menene alkur'ani ba wala imani baka san me imani malamai suka ce imani na ana nufin shari'a baka san wato shari'a ba a ce ma yi kaza wato bar kaza ko kuma wato mu'amala a wanda suke wato tsakanin musulmi da musulmi ko tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba walakin ja'alnahu nuran Allah ce sai dai mun sanya wannan wahayi ko alqur'anin mun sanya shi nuran wato haske ne na hadibihim man nasha wanda muke shiryar da wanda ya ga dama da shi min ibadina daga cikin bayinmu wayanda kala tahdi ila siratin mustaqim lalle kai ya rasulullahi kana shiryawa zuwa ga hanya madidiciya wannan shine wahayi shi kuma wahayi malamai suka ce ya kasu kashi biyu yawa akwai wahayi wanda yake wanda ake wa annabi sallallahu alaihi wasallam akwai wahayi na ilhama akwai wahayi wanda kuma Allah zai aiko mala'ika Jibrilu wato zai yi masa magana ya saukar masa da wahayi to wannan alqur'ani ne sannan akwai wani shi kuma wakilin alqur'anin shine kamar wato hadisul qudsi wanda annabi sallallahu zai yi magana da ubangijinsa amma tsakaninsa shi da shi yawanci a cikin bacci ne sai Allah ya masa wa'azi zaka ji in annabi yana hakaito labarin sai ka ji magana ne suke yi tsakaninsa da Allah amma kuma ba sigar alkur'ani ba kaga wannan shi ake kira wato hadisul qudusi hadisi ne wanda magana ne tsakanin Allah da annabinsa da kuma maganar annabi sallallahu alaihi wasallam din shi ma maganarsa shi ma wahayi ne domin duk abin da ya fada wato Allah ne masa umarni ya fada shi yasa Allah ya ce masa wa ma yantiqanil hawa lalle manzo Allah baya furici na san zuciya in huwa illa wahayin yuha duk abin da ya fara wannan wahayi ne daga wajen Allah to kaga wannan ba karamin asara bane da tashin hankali a ce yau mutumin da yake da'awa da musulunci a ce yana kore hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam yana iddiya shi musulmi ne amma a ce bai yarda da hadisi ba shi qur'ani kurin ya yarda to idan qur'ani kurin mutum ya yarda shi ba zai bauta wa Allah ba yauwa ba zai bauta wa Allah ba don ya dinga cin karo wato da bautarsa hadisin manzon Allah shine yake zuwa yayi wa mutane bayani yayi wa mutane bayanin alkur'ani shi yake yin bayanin alkur'ani mutane su fahimci alkur'ani domin a shi aka saukar kuma shi yake bayani kuma yanzu ka ga a su waɗannan mutane da suke da'awar yan qur'ani zallan ai su suna yin tafsiri su akan ja musu aya su fassara alkur'ani su yi bayani amma kuma su irin da'awarsu manzon Allah bai yi bayanin komi ba alkur'anin kurin ya bare juya tafi abinsa kaga wannan ai akwai akwai wato akwai tabin hankali a cikin maganganu yawa shi mutum ya yadda a lokacin da yake maka bayani shi ya shigar maka da nasa bayanin dan ka gane amma kuma ya hana ka wato wato yadda da bayanin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wanda shi aka saukarwa alqur'ani kuma wannan da yake zamani ne wanda yake alamomin da tashin alkiyama sun bayyana abubuwa na kafirci ta ko ina yana bayyana manzo Allah yake cewa wato duhun kafirci yakan lullubi duniya wato kamar duhun dare yakan lullubi duniya to wannan shi yasa zaka ga aqidu da yawa sun bayyana musamman ma a dalilin sharrin social media wanda yake ita ne yawanci aqidun nan wato take taimakawa wajen yada su duk yaran da ba samu tarbiyya ta addini ba ba su samu sa ido na iyaye da Allah ya saka wato kulawarsu a hannayensu ba to za ka ga da yawa sun ɗabi irin wannan sabon sabon aƙidun da mutum ya ji mutum mai zaƙin baki ya yayi bayani kurin ya ɗauki hankalinsa shikenan sai ka ga nan da nan ya canza aƙidarsa to lalle aƙidar alƙur'ani zalla wannan aƙida ce ta kafirci dan duk mutumin da ya raba addininsa da hadisin manzon Allah to to ya kafirta ba ka rike alkur'ani shi shi kadai ka ce zaka bauta wa Allah ba tare da maganganun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba shi ya ka aiko da alkur'anin kuma shi yayi bayanin alkur'anin kuma Allah ya masa shaida ya ce masa wa mahadi qanal hawa manzon Allah baya faɗan maganar san zuciya duk abin da ya fada ya ce in huwa illa wahayin yuha wannan wahayi ne daga wajen Allah saboda haka hadisansa ingantattu wannan wahayi ne su ma daga wajen Allah sai dai matakin su bai kai matakin alkur'ani ba yawa matakin su bai kai matakin alkur'ani ba amma su ma wahayi ne yawa kuma duk wanda ya karyata hadisi to ya karyata alkur'ani yawa domin su ma alkur'ani lokacin da aka zo hada su ai a bakin sahabbai aka karba ruwayoyi aka karba ruwayoyi aka karba aka hada alkur'anin alkur'ani ya zama a jumlatance har Allah ya kiyaye shi kuma ya zo same mu yadda muke saboda haka lalle mutane sai hatara da irin wannan sabin aqidu da suke bayyana a cikin duniya lalle mutum zai yi asarar imaninsa ya yi tsammanin ya yi wa Allah bauta ranar lahira zai je samu sakamako mai kyau sai ya je ya ga wato damuwa ba halicce shi ba saboda haka dole ne mutane sai hatara wannan aƙida ta ƙur'ani zalla haƙiƙa aƙida ne ta kafirci haƙiƙa aƙida ce ta kafirci yawwa saboda haka irin su irin su irin su irin su aƙidar haƙiƙa na kowa Allah duk wa'annan aƙidu ne wanda suke na kafirci kowa Allah komi Allah to wannan aƙidu ne wanda yake dole ne yana daga cikin haƙƙin iyaye su sa ido akan ƴaƴansu manzon Allah ya ce kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati kowanku mai kiwo ne kuma kowanku ranar lahira Allah zai tambaye shi akan abin da ya bashi kiwo yanzu muka yi bayanin Allah ta'ala yana ba wa mutane ƴaƴa ya ba mu wani ƴaƴa maza kadai ya ba mu wani ƴaƴa mata kadai wani kuma ya hada masa maza da mata wani kuma ga Allah wato ya rike masa aihuwar bai samu aihuwar ba in bai samu aihuwa ba yana jin takaici to amma da ka haifi dan da ranar lahira za a ce shi ya tafi gidan wuta kai ka tafi aljanna ai rage maka jin daɗi a ga nawa baka aihun ba ka san wannan abin da Allah ya jarabe ka da shi hakuri ne jarrabawa ce in kai hakuri kuma zaka ci jarrabawa saboda haka dole ne mai hattara wannan aqida da ake ta yadawa ta Qur'ani zalla kafirci ne zilla tunda duk abin wanda ya kore hadisin manzon Allah ya ce manzon Allah bashi da magana a cikin addinin da ya karbo ya kawo a cikin bayan Allah ya masa shaida cewa baya magana ta san zuciya duk abin da ya furta wahayi ne to hakika mutum ya kama hanyar bata lalle mutum ya kama hanyar bata wannan mummuniyar aqida ne kuma dole lalle a sa ido iyaye su rika sa ido akan ƴaƴansu kada ya zama alakar ka da ɗanka kurin aikin gona yawwa ka sa ido akan ɗanka wani aƙida ɗanka yake kayi dan yana daga cikin abin da za a tambaye ka a ranar lahira Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye mu to ubangiji yake cewa a annabi sallallahu alaihi wasallam ma kunta tadri mal kitab wal iman kai da baka san menene wato alqur'ani ba baka san menene wato shari'a ba walakin ja'alnahu nuran sai dai mun sanya alqur'anin nan shiriya ne na hadibihi man nasha wanda muke shiryar da wanda muka ga dama min ibadina daga cikin wato bayin mu wa innaka latahdi ila siratin mustaqim lalle ya rasula kai kana shiryawa wato zuwa hanya wato madaidaici ya ce hanyar addinin musulunci siratul lahi siratul lahi allazi lahu ma samawati wa ma fil ard ala ila allahi tasirul umur Allah ya ce halle ya rasulullahi wa innaka latahdi ila siratin mustaqim kana shiryar da mutane zuwa hanya madaidaiciya siratul lahi ita ce hanyar Allah allazi lahu ma fi samawati wa ma fil ardi ubangijin da yake da mallakan samai da kasai wato yake da mallakan wato abin da duk yake cikin su a wajen mallaka da wajen halitta kuma dukkan su wato bayin sa ne ala lalle ku saurara ila Allah tasirul umur dukkan al'amura wato ga Allah madaukakin sarki ake mai da su kuma wato yakan yi sakayya a duk abin da aka aikata نعم سورة الزخرف نعم مكية وهي تسع وثمانون آية نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم نعم.
آمين والكتاب المبين نعم.
إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون na'am a a wannan sura da muka shiga a ita ce sura da ake kiranta suratu zukuruf zukuruf saboda an ambaci wa zukurufa a ciki a to ana kiran wannan sura da suratu zukuruf kuma wannan sura ita ce sura ta 43 a cikin jerin surorinmu in ka dauko kirgansu wato daga sama a wannan sura a makka aka saukar da ita in ban da aya guda ɗaya fadin ubangiji was alman arsalna min kablika har zuwa ƙarshenta a wannan sura ta zukuruf a wajen saukar alkur'ani ita ce sura ta 62 a wajen sauka a jerin kirganta ta 43 amma a yanayin saukata da Allah saukar wa annabi sallallahu alaihi wasallam to ita ce sura wato ta 62 a wannan sura ta sauka bayan suratu fussilat amma kafin suratu dukan wato tsakanin fussilat da dukan aka saukar da wannan wato suratu zukuruf a wannan sura tana da ayoyi 89 a wajen sauran malamai gaba daya amma wajen wato malaman sham su suka ce ayoyinta 88 ne a wannan sura babban jigon abin da suke magana a kai shine tana magana akan alkur'ani mai girma wato yadda wato alkur'ani ya yi maganganu tsakanin wato sada mushrikai ko kuma yadda Allah ya magana tsakanin wato Allah maɗaukakin sarki da aiken da ya saukar da kuma maganganun mushrikan maka ko kuma yadda su mushrikan maka suke ta ƙoƙari sai sun dakile wato wannan alkur'ani saboda haka shine babban jigo zaka ji duk tattaunawa da aka dinga yi a ciki a mafiya yawan ayoyin wato suna magana ne akan nuna matsayi da girma na alkur'ani wato mai tsarki saboda haka ubangiji ya bude wannan sura da kalmomin da aka saba bude irin waɗannan surori wato da kuraman bakake sannan sai Allah ya rantsuwa akan alkur'ani Allah ya ce bismillahir rahmanir rahim hamim Allahu alam bi muradihi bihi Allah shi ya san me yake nufi da wayannan bakage guda biyu yace wal kitabul mubin ubangiji yayi rantsuwa da littafi wanda yake wato mai bayani Allah ya rantsuwa da alqur'ani wanda yake almubin wanda yake mai bayani shine almuzhiru tariqil huda littafin da yake bayyana hanyoyin shari'a wa ma yahtaju ilaihi min ash-shari'a da abin da kuma wato dan adam yake bukata wato na daga shari'a ayyukan wato da zai gudanar da ibadarsa Allah ce inna ja'alnahu lalle mu mun samar da wannan alqur'ani wato arabiyan balarabe ma'ana mun samar da wannan littafi kitaban littafi ne arabiyan wanda yake balarabe ma'ana da harshen larabci mun yi haka ne la'allahum taqilun ko su mutanen makka za su ya hankali su fahimci abin da Allah madaukakin sarki ya aiko musu wa innahu fi ummil kitabi wa innahu fi ummil kitabi ladaina alimun hakim wa innahu shi wannan alqur'ani fi ummul kitabi yana cikin wato asalin wato littafi shine lahul mahfuz an ciro shi ne daga asalin allan Allah wato lahul mahfuz shine wato wato allan da ubangiji ya rubuta dukkan abin da zai faru da abin da wato zai kasance a cikin sato a ciki aka ciro wato alqur'anin nan Allah yake cewa ladaina aurumu la'aliyin wannan alqur'ani aurumu la'aliyin wallahi littafi ne wanda yake mai girma wadan suka ce wato a alal kitabi shine mafi daukakan littafi akan littattafan da suka zo wato kafin sa hakimun littafi ne wanda yake cike da hikima ma'ana zu hikimatin baliga alqur'ani yana da hikima yana da hikimomi a cikin sa wanda suke wato sun kai matuka afana daribu afana daribu ankum zikira sahanin kuntum qauman musrifin Allah yake cewa afana daribu ankum zikira yanzu ma fasa saukar muku da alkur'ani safhan wato watsar da ku kura mu barku an kuntun kauman musulfin wai dan kun zama mutane masu barna dan yanzu mutane kurin sun zama kafirai suna yada barna su sai a fasa musu wa'azi ai ba za a fasa musu wa'azi ba ai Allah madaukakin sarki ba zai halicce ka yi maka duk abin da kake bukata wato a cikin rayuwarka da za ta inganta maka rayuwarka kuma ya barka kurin ba a ce maka yi bari ba ai ba zai yiwu ba Allah ya ce a fanadaribu an kuma zikira ma rike an bato mu rike alkurani kurin ya zama ba za mu saukar muku da umarni ba safhan kurin mu barku kuna kuna zube shine mu barku kurin farata amruna wala tanhauna ba za a yi muku umarni da ku aiki mai kyau ba ba za a hana ku mummunan aiki ba wai li ajali an kuntum qama musrifin wai dan ku mutane ne mabarnata ai ba zai yiwu ba Allah ya ce wa kan arsalna min nabi
Na'am. Allah ya ce wa kam arsalna min nabiyin ai sau da yawa muka aiko annabawa fil awwalina a mutanen farko saboda haka ku mutanen maka ku ji ba kan ku aka faro aiko annabi ba ai an aiko annabawa da yawa wato akan al'ummai da yawa a bayan ku saboda haka ba ku ne na fari ba amma wa ma ya atihim min nabiyin illa kanu biya sa'azun abin takaici babu annabin da zai zo wa mutane a mutanen da suka zo kafin ku wato sai ya kasance wato sai ya kasance illa kanu bi yasajiuna sai sun kasance suna izgilanci da manzan kamar yadda kuma kuke izgilanci da naku manzan to haka wayancan ma da muka aiko musu manzannin suka izgilanci da shi shine wani guri Allah yake to a tawaso bihi sun su kafiran nan kan wasiya suke yi wa junansu ne duk wayanda suka wuce wato sai su wasiya su ce in wasu ma sun zo su ma su karyata manzannin su izgilanci da manzannin Allah yake cewa wato babu manzan da zai zo face an masa izgilanci amma fa'alakna ashadda minhum batashan ashadda minhum batashan na'am wa mare masalul awwali wayannan ayoyin yawanci ana ba annabi sallallahu alaihi wasallam hakuri ne tasliya Allah yake masa yana lallashin sa ne saboda ya hakuri cewa ba mutanansa bane kadai suka fara sunnanta ƙaryata manzanni ai mutane da yawa al'ummai da yawa an aiko musu manzanni kuma sun ƙaryata manzannin Allah ya ce fa'alakna amma mun halakar da ashadda minhum waɗanda suka fi mutanen ka ƙarfi mun halakar da waɗanda suka fi mutanen ka wato tattalin arziki waɗanda suka fi mutanen ka wato wato nisan kwana mun halakar da waɗanda suka fi mutanen ka wato ƙarfin makabi da ƙarfin lafiyar jiki da dukiya da ƙarfin basira na, na, na, na, na wato ci gaba na, na, na kawowa ci gaba a rayuwar duniya Allah ya ce duk mun halakar da su saboda haka mutanen ka ma ba za su gagare mu ba Allah ce fa'arla a shadda minhum batashan waɗanda suka fi mutanen ka karfin damka tunda mun halakar da adawa mun halakar da samudawa to idan kuma ba nan maganan wato mutanen ka shine sa Allah yake cewa mun halakar da waɗanda suka suka fi mutanen ka batashan wato tsananin karfi wa maza masalul awwalin lalle labarin ayoyi wanda suka yi bayanin mutanen da muka halakar a baya duk wato sun wuce ma'ana siffofinsu a wajen halakarwa saboda haka ƙarshen mutanen kama in ba su yi imani ba to hakan nan za mu aikata da su kamar da muka aikata da mutanen farko na'am wala in sa'altahum man khalaqa samawati wal arda la yaqulunna khalaqahunna al-azizul alim na'am الذي جعل لكم الأرض مهادا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون ce musu batirin wani ya kusa mutu ubangiji yake cewa wato wala in sa'altahum idan ka tambaye su man khalaqa samawati wal arda shin waye ne kan ya halicci sama waye ya halicci kasa la yaquluna lahu sai sai Allah ne la yaquluna za su ce khalaqahunal azizu Allah ne mabuwayi ya halitta al alim wanda yake masani ga halittarsa ma'ana ai ubangiji ne ya halitta duk sanda ka tambaye su Allah ne ya halitta waye ya halicci sama Allah waye ya halicci ƙasa Allah waye ya halicci rana Allah waye ya halicci wata Allah waye ya halicci duk abin da ka tambaye su wanda Allah ya halitta za ce maka Allah ne ya halitta Allah yake cewa wato ƙarshen jawabin su dai za su ce maka zul izzati wal il ubangiji ma'abucin wato izza ma'abucin buwaya ma'abucin ilimi wato shine ya halicce su abin da wato za su faɗa kenan da ya da kalakahunna za su ce wanda ya halitta shine al-azizu ubangiji mabuwayi al-alim wanda yake masani ga halittarsa shine alladhi ja'alakum al-ardha ubangiji shine wanda ya sanya mu kasa mahadan wato shimfida ko kuma mihadan wato shimfida wato shine ya sanya mu kasa wato shimfida shine firashin kalmahadi lissabi kamar shimfida da ake yaro Allah ya shimfida kasar wato wato kowa yana zaune akan ta waja'ala lakum fiha ubangiji shine waja'ala lakum ya sanya muku fiya a cikin wato kasar subulan hanyoyi za a ce wannan hanyar za ta fi Kano wannan za ta fi Maiduguri wannan hanyar Bauchi ne wannan hanyar Gamawa wannan hanyar ina ne ko ina Allah ya sa muku hanyoyi bai muku duniyar wato an yi zubanta an mata zube kamar wato wato cikin wato abin nan duwatsu ba ta inda ba za a samu hanya ba sai dai a ta zazzagayewa a Allah sai muku duniyar wato ya shimfiɗa muku ita kuma sai tsaga muku yadda wato tsarin hanyoyin ku za ku bi ku bi nan za ku riski gari kaza ku bi nan za ku riski kogi ku bi nan za ku riski gonakin ku ku nan za ku riski gidajen ku Allah sai tsara ta wato kuma ya tsara mata hanyoyi duk wannan abin da Allah madaukakin sarki shi yayi kinsa wa dan adam dan adam kuma to sai ya zartar shine Allah yake cewa allazi ja'ala lakum al-ardha shine ubangijin da ya samu ƙasa mahadan shimfiɗa wa ja'al lakum fiha subulan ya sanya muku hanya a ciki la'allakum tahtaduna ko kwa shiryu zuwa gurin biya bukatar ku mai san tafiya Bauchi ya san inda zai bi mai san tafiya Kano ya san inda zai bi mai neman hanyar Maiduguri ya san inda zai bi mai yin Hadeja ya san wato inda zai bi Allah ya sanya muku wannan ne dan ya zama wato kun tafi zuwa ga makasi da kun fi asfarikum inda kuka nufa a cikin tafiye-tafiyen ku والذي نزل من السماء ماء نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون da ubangiji ya ga dama wannan ƙasa da ya sanya muku ita wato tana motsi shine da ya sanya ta mutaharrika la yathbutu alaiha shay'un ta yadda babu abin da zai iya zama akanta amma Allah sai ya sanya kasar wato tana nitse ku kare komi akanta wato ba za ta motsa ba wala yumkinu al-intifa'u biha Allah bai sanya mu kasar ta yadda ba za ku iya cin moriyar ta ba wato wato yana daga cikin rahamar Allah sai ya sanya mu kasar wato karatan gurin tabbata wato mustahatu sakina tana shimfide sannan kuma a nitsa kasar take zaka ginin ka duk irin benayen da kake so kai in dai ka sa filoli masu karfi zaka iya dora abin ka babu abin da zai same ka saboda haka Allah ya sanya kasar tana nitse domin biyan bukatunku inda Allah ga dama sai ya sa kasar wato wato tana kadawa ko kuma a yi ta wato kamar rufin sama ya zama wato kamar cikin iska inda kuke zaune ba za ku iya nutsuwa wato a ciki ba ubangiji ya ce fa an sha'ana wato sai muka fara Allah ya ce walladina zala mina sama'i ma'an ubangiji dai yana daga cikin ni'imominsa har yanzu shine wanda yake saukar muku da ruwa daga sama yakan saukar muku da ruwan nan bi kadarin gwargwadon bukatar ku ba suke muku ruwan kamar ruwan dufa ne yazo ya halaka ku ba Allah ya ba ku ruwan gwargwadon abin da kuke bukata shine bi kadari hajatukum ilayhi gwargwadon bukatun ku zuwa ga ruwan walam yanzuru tufan ba sadka da ruwan wato kamar ruwan dufa ba fa ansharna bihi baldatan maitan sai Allah madaukakin sarki sai ya raya macaccen gari sai ya raya macaccen gari duniya tana nan a bushe da aka saukar da mamakon ruwan sama shikenan kuma sai ga wato ta fara tsatsar kore sai ga wato duniya ta rayu shine Allah ya raya baldatan maita ma'ana wato kasa aka ce gari macece ma'ana kasa maceciya sai aka raya ta kazalika kamar yadda Allah madaukakin sarki ya saukar da ruwa tsiro kuma ya fito a cikin ruwa tukura juna haka in kun mutu kuma wata rana za a tada ku ku fito a cikin kaburburan ku to wannan an gaya musu ne saboda musun su da suke na tashin alkiyama cewa ma yuhlikuna illa dahar babu abin da zai karar da mu sai dai caccanzawar wato zamani Allah ya ce a'a za a tada alkiyama kuma za a yi muku hisabi dan wuta zai tafi wuta dan aljanna kuma zai tafi aljanna na'am wallazi khalaqa al-azwaja kullaha waja'ala lakum min al-fulki walana'ami ma tarkabun ubangiji yake cewa wallazi khalaqa al-azwaja ubangiji shine ubangijin da yake halitta al-azwaja dangogin komi dan kowane abu yana da danginsa akwai mutane akwai aljanu akwai dabbobi akwai kwari akwai bishiyoyi akwai komi kowanne kuma yana da dangin mazansa yana da dangin matansa Allah ya halitta muku komi wato ya halitta muku ya halitta muku al'azwaja shine wato al'asnaf dangi dangi kullaha duk Allah ne halitta waje lakum min fulki Allah ya halitta muku ya sanya muku daga jirgin ruwa wal an'ama wato da kuma dabbobi wato matar kabuna abin da za ku hau a dangin ma a dangin ma sai Allah ya ware muku dangin da za ku hau yanzu a dabbobi akwai dabbobin da ba za a iya hawa ba amma akwai dabbobin da kuma Allah sai ya ware su su kuma dan a hau ne wato a lauki kuma wani manyan kaya saboda haka wasu dabbobin za a ci kadai wasu a kuma wato a sha nonon su kuma wato a sami ɗaya a sayar wasu kuma za a ci a sha nono kuma ya aiki da su wasu za a ci a sha nono sannan kuma a hau a ɗauki kaya kuma a kayi wato kamar wato raƙuma misali wato Allah ya sanya muku ya halitta muku kowane abu dangi dangi sannan a wajen alfulk jirgin ruwa da kuma wato dabbobi sai ya sa muku su matar kabuna abinda za ku hau wato ku ɗauki kaya a kayi shine Allah ya ce mu muku haka ne litastawu ala zuhurihi ala zuhurihi thumma tadhkuru ni'mata rabbikum idza stawaytum alayhi wa taqulu subhana alladhi sakkara lana hadha wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun ubangiji yace mun yi muku haka ne litastawu ala zuhurihi dan ku daidaita akan bayan wannan dabba din wato damirin ko na jirgin ruwan ko na dabba ku hau saboda ku tafi zuwa ga gurin biyan bukatar ku ka hau kekenka ko ka hau mashin ɗinka ko ka hau motarka ko ka hau jirgin ruwa ko ka hau kan dabbarka wato shine ka tafi Allah ya ce in ka hau sai ka nutsu sai ka ji daɗi sun mataskuru ni'imata rabbikum sai kuma ka tuna ni'imar ubangijinka da ya hore maka abin hawan nan abin hawa ni'ima ne idan kana so ka gane ni'imar abin hawa wato ka zama kana da abin hawa tafiya ta same ka nan kuma ya zama baka da abin hawa ko kuma kana da abin hawa sannan ka bar abin hawan wato ka tafi da kafa ko kuma kai da wanda yake da abin hawa ku tashi daga guri daya ku nemi zuwa wani guri tare za ka ga mai abin hawa ya riga ka to ka san kenan ashe abin hawan wani ni'ima ne da yake sa ka yanke bukatar ka akan lokacin da kake so to wannan ni'ima ne shi yasa Allah yake cewa wato littattawi litastawu ala zuhurihi dan in kun daidaita akan gadan bayan abin hawan su mataskuru ni'imata rabbikum sai ku tuna ni'imar da ubangiji ya muku idan kana tsaya bakin hanya kana ta jiran mota idan ka samu mota ka hau ka zauna sai ka ji daɗi yanzu kan na samu mota kuma zan je in biya bukatata to kaga wannan ni'ima ce da ka zauna ka samu mota da zaka je biyan bukatarka shi yasa Allah ya ce sai ku tuna ni'imar da Allah ya muku na baku abin hawan nan ko da ma ba naka bane ka mallaka na fasinja ne zaka biya wannan shi ma ni'ima ne tunda inda baka samu na fasinjan ba to tafiyar taka ba za ta yiwu ba yauwa tafiyar taka ba za ta yiwu ba ko kuma in za ta yiwu ma za ta yiwu a cikin wato wahala ne kaga kenan ashe tunda sauki ya samu wannan ni'ima ce na Allah shi yasa Allah ya ce summa tazkuru ni'matan rabbikum sai ku tuna ni'imar ubangijin ku idza tawaitum alaihi in kun hau kai kun zauna kun daidaita a kai wa taqulu subhanallazi sakara la hadha wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun sai ku yi addu'a ku ce subhanallazi sakara lana hadha tsarki ya tabbata ga ubangijin da ya hore mu wannan abin hawa ko da kudin ka saya ka biya aka dauke ka a motar fasinja sai kai wannan addu'a din domin Allah ne ya hore maka kudin wato ka samu abin hawan kuma ka zauna yauwa ko ba sai ya kai ka mallaka ba wannan wata ni'ima ne in kuma ma a dabba ce ka yi addu'a da Allah ya hore maka wato dabbar da ka hau ka zauna wanda za ka je ka biya bukatar ka wato kake cewa subhana tsarki ya tabbata allazi sakar lahaza ga wanda ya hore mana wannan wa ma kunna lahu muqrinina in ba dan taimakon Allah ba ba za mu iya wato wato wato wato sarrafa wannan abin hawan ba mota tana da kafa hudu keke da mashin suna da kafa biyu in ka hau kansu babu abin da ya tare maka gefe da gefenka amma haka za ka tafi in keken ne haka za ta kaga wannan horewa ne na Allah da Allah ya ga dama ka sarrafa keke mai kafa biyu baka faro ta gefensa ba kai gudu da kake so ka tsaya da kake so ko ka sarrafa mashin har ka goyi wani ma a kayi ka ɗauki kaya a kayi kuma ke mashin dinnan ba abin da ya tokare ta gefe ba abin da ya tokare ta gefe kafarsa biyu ne hakan nan za ka tafi inda ba ka kayi ka bar shi a tsaye faduwa zai dole sai ka tokare shi zona abu kaga kenan ashe wannan wani horewa ne da ubangiji balle kuma dabba ka hau kan wato doki inda Allah ya ga dama sai ya juya kama kafarka ya fasa maka kashi ko ka hau kan raƙumi inda Allah ya ga dama ba za ka yi sarrafa raƙumi ba to amma sarrafa raƙumin nan shi yasa kai wa Allah godiya kake cewa wato wa ma kunna lahu muqrinina in ba dan horewar Allah da ya hore min wannan abin ba da ba zan iya sarrafa shi ba dauki mota in ta fitar gudu in ba dan horewar Allah ba babu abin da zai iya tare ta saboda haka wannan duk horewar Allah madaukakin sarki ne shi yasa sai kace wa inna ila rabbina lamunqalibun lalle mu masu komawa ne wato zuwa ga ubangiji ma'ana wannan addu'a ce wanda Allah madaukakin sarki ya karantar da mu in mun haukan abin hawa mu yi malamai suka ce da Allah ya ce wata ƙolo su bahanar da sakara na haza suka ce ai ta ƙolo bi alsinatikum ku faɗa da harcinanku litajtami'u bainar qalbi wal lisani ka haɗa zuciyarka da harcanka a wajen yin wannan addu'a wato wato kai addu'a tsarki ya tabbata ga Allah da ya hore mun wannan abin hawan wannan markub din yawa shine suka ce wato dabba ne ko kwale-kwale ne ko kuma kowace iri ne malamai suka ce wa zahirul aya wannan aya annahu yaqulu zalika inda rukubi safina aw dabba ta sauka tana magana akan hawa jirgin ruwa ne ko kuma wato hawa dabba wato wasu malaman suka ce inna hadha makasusun bi dabba wannan an kebe ta ne a hawa dabba kadai amma manzon Allah in ya hau wani abin hawan yakan yi wata addu'a daban amma an hau dabba akan yi wannan malam yake cewa amma safina amma in jirgin ruwa ne wato abin da ake cewa bismillahi majraha wa musaha ina rabbi daga furur rahim wa ma qadarullah haka qadarihi wannan addu'ar ake in an hau wato mota ko mashin ko keke ko jirgin ruwa ko jirgin sama zaka ce bismillahi majraha wa musaha da sunan Allah wato tafiyarta da wato wato gudanarta majraha wa musaha ko tafiyarta da tsewarta ina rabbi daga furur rahim lalle ubangiji na mai gafara ne wato mai jin kai ne wa ma qadarullah haq qadari abinda Allah ya kaddara wato shine wato tabbatacciyar abinda zai faru a suka ce ya zo a hadisi manzon Allah sai yake cewa manzon Allah ya kasance idza wada arjilahu fi rakubi idan ya dora kafarsa alkafar abin hawan da zai hau raƙumi ne ko doki ne in zai hau wato kala yakan ce bismillahi fa idza stawa ala dabba in ya hau ya zauna kuma sai ce alhamdulillah wato alhamdulillah lazi sai ya ce alhamdulillah ala kulli halin in ya dora kafa sai ya ce bismillah in ya hau ya ce alhamdulillah ala kulli halin sai kuma ya wannan addu'a ya ce subhanallahi sakarna haza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun sai ya karanta wannan aya sai mala yake cewa fa idza kana al-insanu yuridu safara idan mutum yana so zai yi bulaguro bayan ya hau in zai hau mota ya taka ya ce bismillahi in ya hau ya zauna ya ce alhamdulillah ala kulli halin sai ya ce subhanallahi sakara lahaza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun sai kuma ya kara wato sai ya ce allahumma anta sahibu fi safari wal khalifata fil ahli allahumma inna na'udhu bika min wa'sa'i safari wa ka'abatul manzari wa su'il munqalabi ko wa ka'abatul munqalabi wa su'il manzari fi ahli wal mali sai wannan addu'a wato yace wato ubangiji kai ne ma'abuci kai ne aboki a cikin wannan tafiya tawa duk wanda Allah ya abutance shi a cikin tafiya ba zai tabi a cikin tafiyarsa ba yace wal khalifatu fil ahli wal mali Allah kai ne mayo'ina khalifa na a cikin iyalaina da dukiyata wanda ya bar wa Allah gadin iyalansa da dukiyarsa ba za su tozarta ba za ka ce Allahumma Ubangiji inni a uzu bika min wasa ya safar Allah ina roƙonka wahalhalun tafiya wahalhalun tafiya wahala tafiya akwai tafiya akwai wahala shi yasa manzo Allah yake cewa as-safaru qit'atun min al-azabi tafiya wani yanki ne na azaba sai kaga abin da kafi karfin sa a garinku wato a can kuma wato yafi karfin ka kullum in na zo irin wannan wurin na kan bada misali wata rana ga wani mutum babban mutum ne a Najeriya babban mutum ne a jihar Bauchi a Muzdalifa da daddare a lokacin aikin haji a Muzdalifa ban ɗakin inda muka sauka da layi da yawa to na tafi wani ban ɗaki da daga babu layi da yawa mutanen ba su wuce goma ba a layi na je sai na ga wannan babban mutumin yana layi zai yabo walifa amma ya shiga layi dolansa kuma akwai kusan mutum goma gabansa ka gani ko babban mutum ne sosai amma shi ma dole sai ya shiga layi to kaga sai nake ƙara fahimtar wannan hadisi na manzo Allah da yake cewa asafar qiratu min al-azabi lalle tafiya wani yanki ne na azaba saboda duk abin da ka fi karfin sa sai ya zo ya fi karfin ka yawa ya zo ya fi karfin ka wannan in a in a jihar Bauchi ne yake da wata bukata a guje a guje za a je a nema masa inda inda kuma guri na alfarma za a nema masa inda zai je biya bukata to amma aikin haji gashi abin da kuma layi yake yi wanda suke gabansa duk kila ma a garuruwansu ba sai su zo su zauna kusa da inda yake zaune ba amma kuma dole saboda yanayi na tafiya kowa bai san kowa babu wata alfurma inda na garinsu ne da abuja an gafara an bashi guri ya wuce to amma dole kuma sai ya bi layi to haka yanayin tafiya take shi yasa manzon Allah yake yin addu'a wato in zai yi tafiya wato to saboda haka a ubangiji ya karantar da mu wannan tarbiya akan abin hawa saboda abin hawa wani abu ne wanda yake da sharri duk wanda ya mu'amalanci abin hawa wato kamar ya bijirar da rayuwarsa ne zuwa ga halaka yawwa duk wanda ya hau raƙumi ko ya hau doki yawwa zai iya samun matsala ya faɗo ya faɗo bai sa bai iso taka wuyansa ya karye in mota ya hau zai iya faɗawa cikin hatsari in ma duk abin hawa shi haka yake kamar shi ya sa shi kansa bulaguran ma bigirar da ne zuwa ga halaka shi yasa dole ne mutum yana bukatan ya nemi agajin ubangiji ya nemi taimakon Allah a cikin wannan bulaguran da zai yi har ya je lafiya har ya dawo lafiya to ubangiji yake cewa waja'alu lahu min ibadihi juz'a waja'alu lahu min ibadihi juz'a innal insana lakafurun mubin ubangiji yace waja'alu lahu min ibadihi juz'an su dai kafirai suna sanya wa Allah ne juz'an wani yanki min ibadihi daga cikin bayinsa a cikin abin da Allah ya halitta a ɗan wani a ce ɗan Allah ne a ɗan wani a ce matar Allah ne a ɗan wani a ce a ce ƴaƴan Allah ne mata kaga sun sa shi ɗanka juz'i ne daga cikin jikinka idan ka haifi ɗa to wani wani wani yanki ne na naman jikinka domin jikin ɗan akwai jininka akwai kuma wato wato wato wani yanki na naman jikinka a halittar wannan ɗan to sai suka sanya wa Allah irin wannan kaga wannan ai sun yi wa Allah abin da bai dace ba ubangiji yana faɗa a hadisul qudsi bawana ya zage ni bai dace bawana kuma ya zage ni ba bawana ya ce ina da ɗa bai kamata bawana kuma ya ce ina da ɗa ba saboda haka jingina wa Allah ɗa wannan zagin Allah ne subhanahu wa ta'ala shi yasa ubangiji yake cewa waje alulahu min ibadihi juz'an kafirai sun sanya wa Allah juz'an domin sun ce mala'iku yayan Allah ne mata li'annal walada juz'ul walidi domin da shi wani wani bangare ne wato na mahaifinsa mala'iku kuma bayan Allah ne bai kamata a ce mala'iku yayan Allah bane innal insana lakafurun mubin lalle mutum mai yawan kafirci ne wato mabayyanin kafirci ne amin takazu أمتكذوا أمتكذ مما يكلؤ بنات وأسفيكم بالبنين Ubangiji ya ce, Wato, amitta kaza mimma ya kaluku banatin, shin yanzu Ubangiji cikin duk halittar sannan ya rasa wanda zai ɗauka ya da shi ɗansa sai ‘ya'ya mata, wa asfakun bilbanin, amma kuma ku kuma ya keɓance ku da ‘ya'ya maza, su da in an ba su ‘ya'ya mata ba sa so, suna bakin ciki, amma kuma suna jingina wa Allah ‘ya'ya mata. kaga wannan akwai zalunci a cikin wannan kasan yawa su ba sa son ƴaƴa mata shi yasa Allah yake cewa asfakum bil banin amma ku kun fi sha'awa ƴaƴa maza Allah ya baku ku mazan shi kuma ya dauki mata a matsayin ƴaƴansa kaga wannan aya akwai zalunci shi yasa Allah yake cewa wato am wato ataquluna ku dai kamar kuna cewa ittakaza mimma yakluku banatin Allah ya rika wato kuna cewa Allah ya rika cikin abin da ya halitta wato ƴaƴa mata ga kansa wa asfakun ku kuma ya keɓance ku shine aklasakum wato bilbanina ya keɓance ku wato da ƴaƴa maza Allah ce wa za bushira ahaduhum za bushira ahaduhum bima daraba lirrahmani masalan zalla wajhuhu muswaddan wa huwa kazim aw man yansha'u fil hilyati wa huwa fil kisani ghayru mubin Allah ya ce su waɗannan mutanen da suke jingina wa Allah ɗan nan Allah ya ce wa za bushira ahaduhum bima daraba lirrahmani masalan idan Allah ya musu albishir aka yi musu albishir da abin da suke saba wa Allah misali da matar mutum za ta haihu yaro ya taho da gudu ya ce baba mama ta haihu me aka samu ta haifi ɗa namiji sai kaga ya fashe da dariya sai fashe da dariya ya yi murna ko kuma da yaron zai zo da gudu baba mama ta haihu me aka samu ta haifi yarta sai shi to Allah raya baya so baya son ya mace sai Allah yake cewa to amma me yasa in an musu albishir in an yi wa ɗayan su albishir bima da rabalin rahmani cikin irin abin da suke saba wa ubangiji wato na ƴaƴa mata dalla wajen musu wannan sai fuskar mutum ta murtike sai fuskar mutum ta baki ta murtike wato Allah ya ce huwa kazimun yana mai haɗiye fushi yana yaƙe shi an haifa masa ya mace ila gure yake haifa masa ɗa namiji kuma sai aka haifa masa ɗa mace sai aka haifa masa wato ya mace shine ubangiji yake cewa anan wato abinda ake nufi da wannan jumla iza akhbara ahaduhum bil ban bil binti in an yi wa ɗayan su albishir cewa an aifa masa ya mace wato tulad lahu an aifa masa wato shikenan sai ga dalla wajen fuskar su tayi baki wato shine mutagayyira tagayyirun muktammin sai ta canza irin ya fara wato murmushi irin murmushin mai fari mai bakin ciki shine abin da bahaushe ke cewa yaƙe yaƙe da ake cewa yaƙe ka kuka ciwo saboda haka shi ba zai fashe da kuka ba amma kuma wato baya jin daɗi ya rasa yadda zai alansa har rashin jin daɗin ya fito fuskarsa su kuma aihuwar ‘ya'ya mata albarka ne manzan Allah sallallahu alaihi wasallam in an zo an masa albishir an haifa masa ‘ya mace in yi murmushi suka ce haƙoransa har sai sun fito waje murmushi wato farin cikin da yake an ce haifa masa ya mace ya ninninka farin cikin da yake a ce an ce an haifa masa ɗa namiji to amma su larabawan jahiliya ba sa son ya mace saboda wai su aihuwar ya mace a gurin su wato bijirar da wato rayuwa ne zuwa ga kunyata ko dai yar ta je ta ɗebo maka abun kunya ta yi ciki a kwararo ko kuma yar ba ta da amfani sai dai kai ta ciyar da ita gata da ɗan karen bukatu don ba a kullum ita yar ado ne shi ne Allah ce a faman yi ne sha'ofin hileti shin ka haɗa mutumin da ba za a gan shi ba sai ya yi ado kullum ana son ta cikin ado ita saboda haka ita ya ba a mata maleji a rayuwarta ɗan namiji ne ake masa maleji amma ya mace ba a mata maleji shi yasa to wannan gudun wannan liability gudun wannan ɗawainiyar sai sa ƙara musu ƙaimin ƙin ya mace kuma na uku kuma suka ce ya mace bata hawa doki ta dauki takobi ta je ta yaki ba za ta je ta yaki ba saboda haka kaga ai ta zama nauyi akan mutane tunda ba za ta iya je ta yaki ta nemo wa gidan suna ba na hudu suka ce ba za ta iya zuwa da yake su mutane ne waɗanda suke alfahari wato da harshe wato yawancin su orators ne mutane ne waɗanda za su yi da waƙoƙi a zo ana bikin waƙoƙi mutum ya fito wato ya yi magana a cikin mutane ya zama ba a samu masu cin gyaransa ba ko kuma masu cin gyaransa a waƙar da ya zama sun yi kana to irin wannan ko duk ba za ka samu mace ba duk harka ce na gogayya wanda suka fi karfi a cikinsa 'ya'ya maza ne to shi yasa sai kwata kwata suka tsani mace suka tsani ya mace har ma yan haifa musu suka dauke ta ma zai su kashe ta su binne ta Allah yake cewa idan mau'udatu su'ilat bi ayi zambin qutilat tuna yayin da za a tambayi mau'uda shine yarinyar da aka kashe ta ba ta laifin komi ba Allah zai ce mata alahira bi ayi zambin qutilat wani laifi kika aka kashe ki to shine ubangiji ana yake bamu labari Allah sai su jingina masa mala'iku ce ayan Allah ne mata subhanahu wataala amma kuma su a kansu kuma ba sa son ya mace Allah ya ce wai za mu shira hadun bi ma daraba li rahmani masalan in an musu albishir cewa an ba su irin abin da suke saba ma Allah misali wato an ba su ya mace wato an ba su ya mace dalla wajhuhu muswadan wato fuskokin su sai su zama sun yi baki sun jirkita huwa kazimu mutun yana hadiye fushi wato to in ba sa san ya mace fa kaifa yunsabul banatu ilay me yasa zan jingina wa Allah ya mata ai abin da baka so wa kanka bai kamata kuma ka jingina ma wani ba yawa bai kamata ba saboda haka tunda sun kyamace ya mace shikenan sai su bata amma ba za jingina wa Allah ya mace ba ta'ala Allahu an zalika Allah ya girmama gabarin wato rukon da Allah ya ce awa man yuna sha'u fil hilya shin yanzu mutumin da ba za a gan shi ba sai yayi ado mutumin da aka tashe shi a cikin ado wa huwa fil kisami ghairu mubin mutumin da a wajen husuma ba zai iya bayani ba idan an zauna ana tattaunawa da mace akan wata wani wani rikici babu abin da za ta sai ta fashe da kuka ko da rikici ne tsakaninta da mijinta an zo za a yi musu shari'a aka ce to ki yi bayani ki yi bayani me ya faru da ta fara bayani sai ta fashe da kuka shi yasa Allah ya ce wa huwa fil kisami ghairu mubin mutumin da ba zai iya cikakken bayani ba ma a gaban jama'a shi amma shi za a cewa shi dan Allah ne su kuma masu faɗan nan su zaɓi yaya maza su kuma su jingina wa Allah mata halittar da ba za ta gano ba sai ta yi ado halittar da ba za ta iya tsayawa gaban jama'a ta yi bayani a fahimta ba sai dai ta fashe da kuka ai bai kamata wato su yi haka ba Allah ya ce waje alul mala'ikata mala'ikata allazina hum inda rahmani inasa awishidu kalqahum satukutabu shahadatuhum wa yus'alun Na'am, Ubangiji yake cewa da Allah ya ce wa huwa fil kisami ghairu mubin malamai suka ce wannan jumla jumla ce haliya abinda ake nufi ghairu qadirin ala taqdir da'awahu mutumin da ba zai iya ya kare abin da yake wato da'awarsa ba idan ta fara bayani in mijin ya zo ya bayani ya fita bayani a wajen shari'a shikenan ita hidda ta kara da kuka hidda ta kara da kuka ba za ta iya zuwa ta kawo bayanai da hujjoji gamsassu wanda za su tura abin da wato mijinta ya faɗa ba saboda mi mala yace linuqsani aqliha saboda tana da raunin hankali wato wa da'af ra'ayha tana da kuma wato rauni a cikin wato ra'ayinta fa qallama takallama in ra'amatun turidu an tatakallama bi hujjatin la mata sun karanta a cikin goma da kyar zaka samu guda daya wanda za ta zauna ta yi bayani ta gamsar da mutane da bayananta ta dauki hankali kuma wajen bayaninta wanda zaka ce ita take da gaskiya sauran sai dai su karasa da kuka saboda haka a shi yasa Allah ya ce wa huwa fil kisami ghairu mubinin shi wannan halitta ta mace wato ya kasance a wajen wato wato bayani ba zai iya bayani wanda yake gamsashe ba waje alul mala'ikata su kafirai sukan sanya mala'iku allazina hum ibadur rahmani waɗanda suke su bayan Allah ne mala'ikun nan amma su waɗannan kafirai sai su sanya su inasan wato ‘ya'ya mata Allah yake cewa wato a shahidu kalkahun shin su mutanen maka da suke cewa mala'iku yayan mata ne shin suna nan aka halicci mala'ikun ne ma tukunna Allah ya ce a shahidu kalkahum suna nan aka halicci mala'ikun balle ce eh lalle mun tabbatar da halittar mala'ikun nan eh mata ne yawwa ai bassa nan aka halicci mala'ikun to kenan ta yaya suka yi suka san mala'ikun mata ne balle ma su jingina su da Allah su ce 'ya'yan Allah ne Allah ya ce satuktabu shaharatu yace za mu rubuta wannan shaidan wannan abin da muka faɗa abin da suka faɗa za mu rubuta bi annahum inathun wai mala'iku mata ne in ji kafirai Allah ya ce wa yus'aluna kuma tabbata ranar lahira za mu tsaye da su mu tambaye su yaya suka yi suka san mala'iku mata ne ta ina ina suka samu wannan shaidan shine Allah ya ce wa yus'aluna anha fil akhirah za mu tambaye su akan wannan magana da suka yi a ranar lahira fa yatarattabu alaiha al-iqabu wanda a dalilin ta kuma wato za a yi musu azaba wa qalu law sha'a ar-rahman law sha'a ar-rahman ma abadnahum na'am ma lahum bi dhalika min ilm Na'am.
in hum illa yakhrusun Amma atina kitab- amma atinahum kitaban min qablihi fahum bihi mustamsikun bal qalu بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون ubangiji yake cewa wato a shahidu kalkahum sun halarci lokacin da aka halarci mace mala'ikun ne balle sun ga an halarce su mata Allah ya ce to su sani sattu tabu shahadatum za mu rubuta wato za a rubuta sh- abin da suka yi wannan shaidar wato za a rubuta wato cewa sun ce mala'iku ƴaƴa mata ne wai saluna kuma tabba za a tambaye su a lahira Allah ya ce wa qalu kafiran cewa suke lausha ar-rahmanu ma abadnahum wai da ba dan Allah ya ga dama ai mu ma da ba za mu bauta masa ba wato ba za mu bauta wato ma abannahum ai ba za mu bauta wa mala'ikun ba wayanda suka dauki mala'iku kenan da suke bauta musu cewa ba dan Allah ya ga dama ba wai ba za mu bauta wa mala'ikun ba fa ibadatuna iyahum bi mashi'ati ai bautar da muke wa mala'iku bi mashi'ati da mashiyar ubangiji ai Allah ne ya yarda shi yasa wato wai suke bauta wa mala'iku wato fa huwa radin biha Allah ya yarda sai Allah ya ce malahum bi zalika min ilmi wannan magana ce magana dai suke faɗa da bakin su amma ba su da ilimi akan wannan magana malahum bi zalika min ilmi ba su da wani ilimi da za su dogara cewa wai Allah ne ya ce su bauta wa mala'iku wannan ba su da wannan ilimin Allah ya ce in hum illa yakhrusun su dai kirkiran ƙarya suke wato suna jingina wa Allah shine ƙarya suke yi saboda haka akan wannan ma fa yatarattabu alaihim al bihi Allah zai musu azaba a ranar lahira saboda wannan kirkiran ƙarya am atainahum kitaban min qablihi Allah ya ce suna cewa mala'iku ya am- Allah ne mata shin ina suka samu dalili ne shin ko mutanen Makka mun taɓa ba su littafi ne kafin alkur'ani mun taɓa aiko musu manzo ne kafin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya zo musu da littafi wanda a cikin littafin aka yi musu umarni su bauta wa mala'iku a ina suka samu wannan magana Allah ya ce am atinahum kitaban min qabli shin ko mun basu wato wani littafi ne wanda a cikin littafin aka yi musu umarni su bauta ma wani Allah Allah ya ce fa bihi mustamsikun balle ma su ce mana asu suna riko da wannan littafin ne da muka aiko musu kafin alqur'ani Allah ya ce ban basu littafi ba ba aiko musu manzo ba to ina suka samu wato wannan magana bal kalu inna wajanna aba'ana ala ummati su cewa suke yi inna wajanna aba'ana ala ummati mu mun samu iyayenmu akan addini ne haka suke fada wai sun samu iyayensu akan addini wa inna ala asarihim muhtadun mu kuma muna shiryuwa akan abin da muka samu iyayenmu mu mu muna nan akan addinin iyayenmu yawwa ko da iyayen nasu kenan akan bata suke yanzu za su bi iyayen nasu ko da iyayen nasu akan bata suke haka bai kamata mutum amfanin basira da hankali kenan saboda ka tantance ko za ka yi biyayya wa mutum Allah da manzansa ne kullum ake musu makafuwar biyayya amma kowane ne a duniyan nan komai matsayinsa a dukiya ko mai matsayinsa a ilimi ilimin na addini ko na zamani ko ne matsayinsa a mulki ko mai alakar ka da shi dole za ka bi shi ne idan ka a buɗe za ka bi shi cikin basira idan ka a buɗe inda ya ja ka inda bai dace ba sai ka turje sai ka turje Allah maɗaukakin sarki da ya magana a yi wa iyaye biyayya amma sai yake cewa wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilmun in iyayen naka suka nace maka suka matsa maka ala an tushrika bihi kai shirka da ni ma layka- ma laysa laka bihi ilmun cikin abin da kai baka da ilimi Allah ya ce fala tudiyu makar ka bi su kar ka bi su wa sahibu ma fi dunya ma'rufan amma ka bi su a cikin lamarin wato duniya a lamarin duniya kan ka bi su amma cikin abin da ya shafi harkar wato abin da ya shafi ubangiji to nan kan ba abin kowa sai Allah da manzansa domin wannan shine umarnin Allah atiullaha wa atiur rasula ku bi Allah ku bi manzan Allah wannan su ne amma duk wani wanda ba Allah da manzo ba in zaka bi shi bude idanunka kake san da kaga ya kauce a hanya sai ka bar shi sanda kaga ya bi daidai sai ka bi shi to shi yasa Allah ta'ala yake zargin waɗannan mushrikan makka yake ce musu su cewa suke inna wajanna aba'ana ala ummati mun samu iyayenmu akan addini wato wa inna ala asarihim mutadun mu kuma muna shiriwa da abin da muga iyayenmu wato suke ma'ana wa kanu ya abduna gairala su kuma iyayen nasu bautar gumaka suke Allah ya ce hakan nan yanzu sa bi iyayen nasu a walau kana aba'uhum la yaqilun shay'an wala yahtadun shin koda iyayen nasu ba san komai na addini ba ba su da hankalin wato sanin shari'a sa bi su to ai bai kamata su bi su wato cikin abin da yake na sabawa Allah ba kazalika ma arsalna wa kazalika ma arsalna qablika fi qaryatin min naziri lilla qala mutrafuha inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala asirihim muqtadun qala walau qala walau ji'tukum bi ahadin mimma wajadtum alayhi aba'akum قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون فانتقمنا منهم فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين وبنجي yake cewa wa kazalika hakan nan dai wato ma arsalna min qablika min qaryatin min nadhirin illa qala mutrahuwa inna wajanna aba'ana ala ummati sai Allah yana lallashin annabi sallallahu alaihi wasallam yana bashi hakuri yana nuna masa cewa abinda mutanensa suke yi na karyata sakonsa to ba a kansa aka fara ba saboda ya haƙuri wannan suna ce ta kafaran duniya duk sanda aka aiko musu manzanni sai manya-manyan cikinsu wato su za su fara karyata manzannin saboda damar da suke da ita in an bi manzo ba za su same ta ba to ga manzan Allah shi za ka sau kana bin wani shugaban anguwar ko kungiya ko shugaban kabilar ku ai kaga babu wanda za a bi to wannan ganin in sun ce a zo a bi annabi to kuma su shugabancinsu da abin da suke samu abun talakawansu zai gushe shi yasa wato sai suka dan su kare muradunsu sai suka buru suna yakan wato wannan da'awa ta annabi sallallahu alaihi wasallam shine Allah yake ce masa wa kadhalika ma arsalna min qablika min qaryatin hakan nan dai ma arsalna min qablika min qaryatin ma ma arsalna min qablika fi qaryatin ba mu taba aikowa kafin ka wato wato fi qaryatin a wata alqarya min nadirin mai gargadi ba mu aiko mata manzo mai gargadi illa qala mutrafuha face manya manyan garin sune almutanaqifuwa waɗanda yake wato suke cikin ni'ima wato waɗanda suke cikin ni'ima sune shugabannin garin masu fantamawa sai sun ce inna wajanna aba'ana ala ummatin ai mu muna nan da addinin mu ai mu mun samu iyayen mu dama kan addini iyayen mu ba jahilai bane iyayen mu ba arna bane ai mun same su akan addini amma fa addini na bauta wani Allah ne saboda haka za ce sun samu iyayensu akan addini wa inna ala atharihim muqtadun sannan mu kuma masu koyi ne wato akan abin da suka bar mana a can sun ce muhtaduna su suna shiryuwa zuwa ga abin da suka samu iyayensu a kai nan kuma muqtadun suna koyi akan wato abin da suka mana muttabi'una ne suna bin abin da suka samu iyayensu mutum zai ce maka shi da yana nan akan addinin iyayensa da kakanninsa wato ba zai canza ba Allah sai ce kala to kace musu a walau ji'tukum bi ahda mimma wajadtum alaihi aba'akum shin yanzu ba za ku canza ba ko da na zo muku da abin da ya fi abin da iyayen naku suka zo da shi shirya shin ko da na zo muku da abin da ya fi na iyayen naku a wajen shirya ba za ku banda iyayen naku wato ku bi ni ba haka kenan ya kamata a ce a yi amfani da hankali a yi amfani da basira duk inda ka ga abin da kake kayi wato kaga an zo maka da abin da ya fi abin da kake kai hujja da dalili sai ka bar abin da kake kayi wato ka rike abin da yake da hujja da dalili shine Allah yake ce musu ka ce musu awalau ji'tukum shin koda na zo muku bi ahada mimma wajadtum alaihi aba'akum da abin da yafi shiriyar abin da iyayenku suka zo muku da shi qalu wato za su ce inna bima ursiltum bihi kafirun sai ka ji sun ce a mu mun kafirce da abin da kuka zo da shi mu muna nan akan abin da iyayen wato wato suka bar mana to wannan Allah ya musu wannan ne saboda wato wato abin nan sai aka tsoratar da su sai Allah ya ce fantakamna minhum sai muka yi musu azaba ma'ana muka riƙi masu karyata manzanni da azaba fanzur kai fa kana aqibatul mukazzibin ka je ka duba wato ka ga yayane ne karshen wato masu karyata manzanni yayane ne karshen samudawa yayane ne karshen wato wato wato adawa yayane ne karshen mutanen annabi lut yayane ne karshen mutanen annabi shu'aibu ga sunan yaya Allah yayi da su a karshen su saboda haka kowa Allah ya dambare shi yanzu ya zama sai tarihi in ba nan zuwa alkur'ani ba ma mu da mu san labarin adawa da samudawa ba amma alkur'ani ne zo mana da shi to saboda haka kafiran wannan zamanin ma ba su gagara Allah ba in ka ga Allah ya bar kafiri istidraji Allah ya masa dan ya cika littafinsa wato da aikin kafirci ya je kuma Allah kama shi kama da ba zai kubuce ba ma insha Allah za mu tsaya nan saboda lokaci abinda mu karanta daidai Allah karba mu da ba mu lada abinda mu kuskure muna roƙo Allah mu daukakin sarki ya gafarta mana wassalamu alaikum